أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraren mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci barkanmu da saduwa a wannan darasin namu mai albarka shine mai takin aljam'u bainan nusus yadda ake hada nasushi muna tafiya ne tare da littafi guda biyu shine littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na Sheikh al'allamatul Qur'ani Muhammad al'aminu Shankiti da kuma littafin as'ilatul Qur'ani al-Karim wa ajwibatuha na Sheikh Muhammad bin Abi Bakr bin Abdulkadir Arrazi. To, idan muka bijiro da aya mun ce za mu bijeri ne ba kowane littafi muke bi ba domin wata ayar wani littafin ya kawo ta wani bai kawo ta ba to sai mu dubi wace aya ce a daidai da jerin ayoyi haka ne muke tafiya kuma bai hana idan wata mas'ala ta bijiro muka ga ya dace a faɗa kuma muna faɗa saboda kada mutum ya duba cikin littattafan guda biyu da na faɗa bai iske wata mas'ala ba ya ce an yi ƙari ko ko tsaba'ar da ke hannunsa a'a wani lokacin akwai mas'alolin da za su bijiro ba sa cikin littattafan amma da yake suna da alaka da maudu'in sai mu gabatar da su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Idan ba mu manta ba ayar da ya kamata mu abin nan da ita wato za mu tashi ne a cikin suratu wato albakara aya ta 174 wadda dukan littattafan guda biyu sun kawo wannan wato mas'ala ɗin to tunda sun kawo ta kenan ko ne za mu duba mu gani shin akwai inda suka yi kamanceceniya ko ko ta yi wani ya ɗauki wata gaba ko ko ko ko gaba ɗaya suka ɗauka duk bayani ne wanda yake mai amfani in ba mu manta ba mun kawo wata mas'ala a cikin suratul bakar da ta wuce wanda an ka kawo fa inna allaha ghafurur rahim da kuma fala ithma alaihi inna allaha ghafurur rahim a cikin suratul baqara muka ce faman ittara ghayra baghin wala adin fala ithma alaihi inna allaha ghafurur rahim muka ce kuma cikin suratul nahli faman ittara ghayra baghin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim ba ka fala ithma alaihi ba cikin suratul an'am an ka ce fa inna rabbaka ghafurur rahim muka ce alqur'ani da yake suratul an'am mawdi' al-ittifaq inda an kai ittifaqi tauhidur rububiyya to kaga ne sai ka fa inna rabbaka nahli kuma sai ka fa inna allaha saboda nahli ta sabka ne bayan mi bayan suratu wato al'an'am mun kawo dalilai da dama cikin al'an'am Allah ce sai ya ƙulu ladina ashraku da sannu za su faɗa a cikin nahal ya ce wa ƙal ladina ashraku sun faɗa kenan kaga ya nuna cewa can wancan lokaci ba su faɗa ba nan kuma sun faɗa dalili na biyu wanda malamai suka kawo suka ce Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl ga wato ga mutanen da suke yahudawa mun mun haramta musu abinda muka baka labari can cikin suratul an'am ne kuma aka bada labarin abinda aka haramta musu wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur kina sai an kai intikali daga rububiyya uluhiyya kuma suratul baqara madaniya ce madaniya ce na ana zancen wato tashri'i ne da kuma abin nan tauhidi na rububiyya da muttafaqun alaihi shi yasa malaman balaga suka ce sai aka ce fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim ga mai har da alqur'ani kuma shine cewa in yana cikin baqara fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim a cikin suratul nahli babu fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim an gane ko fa man yattaqi ghayra baghin wala adin wato fa inna allaha ghafurur rahim babu fala isma alaihi sannan a cikin suratu wato suratul an'am ita ko fa inna rabbaka ita ko nahli da suratu wato al-baqara fa inna allaha wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab malan ya kawo ta a mas'ala ta 26 an gane ko a ƙarƙashin aya ta 174 a cikin suratul baqara a kuma cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malan ya kawo ta a mas'ala ta 41 an gane ko a safha ta 25 to a cikin dafu ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar kenan su kafirai ba abinda suke ci a cikin cikin su an gane ko illan nar sai wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ba zai yi musu wato magana ba a ranar tashin alkiyama an gane ko hadhihi aya wannan aya mallin yace tadullu tana nuna bi zahiriha a zahirinta ala anna Allah la yukallimu al-kuffara yawmal qiyamah Allah ba zai makafirai magana ba ranar tashin alkiyama li anna qawluhu domin fadar Allah wala yukallimuhum Allah ba zai yi musu magana ba fi'ilun fi'ilina fi siyaqin nafi yazo cikin wato siyaqi na korewa kenan fi'ili yazo cikin magana wadda an kore ta wa qad taqarrara fi ilmi usuli ya tabbata a cikin ilimi na usulul fiqhi anna al-fi'l fi siyaqin nafi shi fi'ili fi'ili in ya zo a cikin halin da aka kore shi min siyaghil umumi yana daga cikin wato sigogi na umumi suna nufin ya shafi komai da komai domin wannan ka'ida ce ta usuliya malam babban malamin wato usulna wa sawa'un mallan yace duk dai kana al-fi'lu muta'addiyan shin fi'ilin nan muta'addina kina yana da maf'ulun bihi fi'ili wanda ake cewa muta'addi wanda adda maf'ulun bihi dai ko biyu ko zuwa uku an gane ko au laziman ko ko fi'ilin nan lazimina ma'ana wanda bai ta'addi in ni ce ra'aitu muhammadan shi wato ra'aitu ra'a shi muhammadun maf'ulun bihi na kenan fi'ilu ne muta'addi amma in ka ce jalastu alal kursi to shi jalastu bai ita hiya zuwa ga maf'ulun bihi sai an kawo ala duk da yake a ma'ana shi kursiyukin shine maf'ulun bihi amma ana hawance sai da manto lazimi na tunda ala ta shiga khilafan lil ghazali malam yace to wannan an saba ma imamul ghazali alqa'imu bi umumihi fil muta'addi wanda yace fi'ili ya idan aka zo da shi cikin halin korewa in muta'addina to ya shafi kore da kore amma idan to dunan lazim amma banda lazimi malin yace wa khilaful imami abi hanifa rahimahullahu fi zalika da imamu abu hanifa an gane ko a cikin wannan khilafun fi halin la khilafun fi haqiqatin an gane ko sabanin su sabani ne wato fi fi halin a cikin wani hali la fi haqiqa ba a cikin haqiqa ba kamar akwai lokacin da zaka iske malamai sun yi sabani amma in aka je duk ƙarshe zaka iske abin wato khilafu tanawwu ne sabani ne na at-tanawwu wanda ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci haka akwai khilafu tanawwu akwai khilafu tadad khilafu tanawwu shine sabani wanda lafuzzan malamai suka bambanta amma idan aka je aka hada ma'ana duka ne za a za a haɗi akan abu guda khilafu tadad shine sabanin da magana ta ci karo da juna to in an ka samu khilafu tanawwu shine da ayin aljam'u a hada maganganun yanzu misali waɗanda sun ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya waɗanda sun ka ce abinda ake nuhi da siratal mustaqim shine alqur'ani waɗanda suka ce siratal mustaqim shine wato musulunci waɗanda sun ka ce siratal mustaqim shine wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka waɗanga maganganun idan muka duba ba su karo da juna ba domin shi qur'ani shine tushen musulmicin musulmicin kuma shine shirye ya haɗa komai da komai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya zo da hanyar an gane ko kenan shine ke shiryar zuwa baka iya raba wannan da wannan to shikenan babu wani matsala wajen abin nan sai dai zaman to za a gabatar da wani akan wani abin da suke kila ko da ma'anonin aya ko hadisi sun zamanto ba su ci karo da juna ba ana iya ɗaukar wanda an mafi dacewa a ce to wannan ana iya sa shi gaba ina fatan an fahimce ni amma khilafu tadad shine sabani na cin karo da juna wanda magana wannan ta kore wannan to nan ake tarjihi a rinjayar da wata magana akan wata wanda kuma tarjihi babi ne mai fadi sai an koma cikin littafin usulul fiqh za a ga wannan bayani almuhimmu dai malam yace sabanin su sabani ne ba cikin haƙiƙa ba innal fi'la li'annahu yaqulu domin shi Abu Hanifa yana cewa innal fi'la fi siyaqin nafi shi fi'ili a cikin wato siyaqi na korewa laysa sighata sighatan lil umum ba siga ce ta umumi ba walakin da sai dai shi ya dullu alaihi bil iltizam yana nuna shi ta hanyar iltizami to an ce iltizami kenan abin da bai yiwuwa sai da kaza to kenan dan ka ce abin nan ba shi na ba amma kuma bai yiwuwa ya aiki sai da shi kenan dilalatul iltizami kenan har yanzu ana nan kamar da ni faɗa idan ka ce siratal mustaqim musulunci ake nufi ko kace siratal mustaqim alqur'ani ake nufi ai bai yiwuwa ne a raba musulunci da alqur'ani ina fata an fahimce ni ai malam yace domin li'annahu yadullu ala nafi al-haqiqa domin shi fi'ili ya nuna an kore haƙiƙanin wannan abu wa nafiyuha in an kore wannan haƙiƙa yalzamu nafi jami'il afrad wannan zai sa duk sai an kore dukkan abin da take ɗauka yanzu misali lokacin da kace babu tafiya in kace babu tafiya ka kore ko wace irin tafiya to kenan ko ka kore duk wani mutum wanda zai tafiya ma babu shi ina fata an fahimce ni fa qawluhu la akaltu masalan mallace in kace ban ci ba yanfi haqiqatal akli ya kore haƙiƙanin ci fa yalzamu nafyu jami'i afradihi kenan zai kore dukkan nau'i na ci da ka ce ban ci ba magana ta rike ta kare ina fata an fahimce ni to wannan dai bayani ne wanda malam ya kawo bayanan suna da yawa wanda ba za mu iya cikin irin wannan abin nan ba mu shiga cikin tafsili na mas'aloli saboda abin sai ɗalibai manya amma sai mu je zuwa ga mas'alan mu kenan menene hakikanin tunda an ce dai an kure Allah ce la yukallimuhumullah kinan ko ce irin magana an kure ta kuma alhali ko Allah zai musu magana kinan ya za a yi a hita daga cikin wannan malam yace wa qad ja'at ayatun ukhar ayoyi sun zo ta dullo ala anna Allah yukallimul kuffara yawmal qiyama Allah zai magana da kafirai ranar tashin alkiyama ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbana akhrijna minha za su ce Allah ka fitar da mu daga cikin wuta ko da mun ce mala'iki suka yi ma magana mala'ikin nan kuma shi wakili ne na ubangiji fa in udna fa inna zalimun idan muka koma mu azzalumai ne qala khsa'u fiha sai a ce da su ihsa'u ku koma kuna wulakantattu ko ku yi shiru za a kwatse su inji malaman zaure wala tukallimun kada ku sake magana almuhimmu dai Allah subhanahu wataala zai magana da kafirai na tashi alkiyama malam yace wal jawabu in kana son ka gane ga amsa an hadha gaba wacce da waccan mas'ala da ta gabata bi amraini ga amsa guda biyu al awwalu na farko wa huwa al haqqu wanda shine gaskiya annal kalama alladhi nafa Allahu annahu yukallimuhum bihi tambayar da Allah ya kore cewa zai yi musu ita huwal kalamul ladhi fihi khair ita ce magana wadda akwai alkhairi shi ne abinda ake nufi wa amma tawbihu amma zargi wa taqri'u wato da abin nan za a cewa kamar zargi da kwatsewa wal ihanatu da walakantarwa fa kalamullahi lahum bihi min jinsi azabihi lahum shi wannan magana da Allah zai musu matsayin azaba take ba magana bace irin wadda ake nufi walam yuqsad bin nafi fi qawlihi wala yukallimuhum Allah ba ita ake nufi ba da Allah ba zai musu magana ba kina Allah ba zai musu magana magana irin ta rahama ba magana irin ta tausayi shine abin da ake nufi ina fata an fahimce ni athani waɗansu daga cikin malamai suka ce annahu la yukallimuhum aslan Allah ba zai musu magana gaba ɗaya ba wa inna ma tukallimuhumul mala'ika mala'iku ne za su yi musu magana amma bi iznihi wa amrihi da izinin Allah da umarnin Allah sai zaman tona ana nufin Allah ba zai musu magana direct ba amma duk maganar da za a yi mala'iku ne za su yi musu shi yasa Allah ce ba zai musu magana ba to amma shi mala abin da yace akan shi yace shine Allah ba zai musu magana ba magana irin wadda take akwai tausayi da rahama a cikin ta ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da malam ya bada amsa akan shi a karkashin wannan aya to idan muka dawo cikin wannan littafi shi kuma na as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ba zai musu magana ba wa qala fi mawdi'in akhar Allah yace wani wuri fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in za mu tambaye su ita ko tambaya tana dauke da magana shi nan abin da yasa ya kawo wannan amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa suratul hijr wato aya ta 92 zuwa aya ta 93 qulna za mu ce al manfiyu abinda anka kore kalamu talattufi wal ikram magana ta at-talattuf wadda akwai tausayi a cikinta wato abin nan tausayawa wal ikramu da girmamawa wal musbatu wanda kuma an ka tabbatar musu su'alu tawbih wal ina wal ihana tambaya ce wadda za a yi musu magana ce kenan ta wato zargi da kaskantawa fala tanafi babu kore wato maganganun musu kore juna ba ko mu ce su warware juna ba ina fata an fahimce ni ko mu ce babu tumka da walwala ko mu ce babu tufka da walwala a cikin waɗannan to kaga wannan shine abin da ake son a ci da aka ce Allah ba zai musu magana ba shine ma Ibn Uthaymeen a cikin tafsirin abin tafsirin sa da aka rubuta tafsirin Qur'an al-Azim da yazo ma'ana tafsirin sa wanda yayi sai yace akwai bambanci tsakanin al-kalamul mutlaq da mutlaqul kalam in an ka ce al-kalamu magana mutlaq wadda take sakakka kenan ana nufin magana ce za a yi musu amma wata nau'i amma mutlaqul kalam an kore dukkan magana guda daya shi yasa ɗalibin ilmi sai ya gane akwai alkalamul mutlaq da kuma mutlaqul kalam in an ce alkalamul mutlaq magana ce wadda an dabaibace take nan zan yi mishi magana irin nau'i ta kaza amma mutlaqul kalam in kace ba zan yi masa magana kwata kwata ba kinan ka kore magana gaba daya akwai sabani in ce wani ba zan taba yin magana da kai ba har abada na kulli ko ko ba zan taba yin magana da kai ba akan sha'ani na kaza sai dai wani sha'ani wanda ba wannan ba ina fata an fahimci ni to yana da kyau dalibai mu fahimci wannan da kyau don ka aje a fada cikin rikici kafin mu je mas'ala ta gaba wadda duka malamai sun kawo ta shine da Allah ya ce ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar a cikin wannan aya Allah ce kafirai ba komai suke ci sai wuta ba a cikin cikakkansu haka a cikin suratul nisa'i sai ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara waɗanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci suna cin wuta ne to alhali yanzu ko idan muka zo muka dibi mutanen da ke cin dukiyar maraya sai mu iske ai ba wuta suke ci ba za mu ga suna cin abinci suna cin nama sai mu ce to ya alqur'ani yace suna cin wuta kuma alhali kuma bamu ga wutar ba ina fata an fahimce ni to anan sai ka gane ya'kuluna ana nufin ubbira bil akli wa urida bil intifa abinda ake nufi shine amfani da dukiya ake nufi ba wai sai ci ba dan kada mutum ya dauki dukiyar maraya ya gina gida ya sha sanyi ya ce to ai shi ya'kuluna an kace shi kuma akalo na yi ba huwa intafa biha kenan wasu malamai suka ce a ana nufin amfani da dukiya ba sai ta hanyar baki ba laraba suna da wannan abin nan uslubi ko kuma abin da ake nufi a an kawo ci saboda shi ne abin da dan adam ya fi amfanuwa da shi amma ba shi kadai ake nufi ba to nan da an ka ce ba komi suke ci sai wuta ba alhali kuma yanzu ba wuta suke ci ba to shine ake kira a cikin wato ilimi na balaga da kuma wato wajen malaman usulul fiqh wajen waɗansu daga cikin su suna kiran shi almajazul mursal an gane ko almajazu almursal waɗansu kuma malamai suna kiransa uslubun min asalibin lugatil arabiyya waɗanda ba su yarda da akwai majaz ba shine almajazul mursal kala kala ne amma za mu ba da bayanin guda saboda shine lokaci zai ba mu dama shine malamai suka ce akwai abin da ake kira bi'tibari ma sayakun abin da zai kasance amma bai kasance ba ka ganin da anka ce inna ma ya'kuluna fi butunihim naran can cikin suratul nisa'i nan kuma da anka ce ulaika ma ya'kuluna fi butunihim inna illa nar ba komi suke ci sai wuta ba a'a zuwa gaba abin wuta zai koma gare su sakamakon shi wuta zai koma gare su shine abin da alqur'ani yake nufi ya za mu gane wannan koma cikin suratul nuh yake cewa وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا annabi nuhu yace Allah ka kabar gidan kafiri ma guda sai Allah yace innaka intazarhum Allah idan ka bar su yudillu ibadak za su batar da bayinka wala yalidu ba wanda za su haihuwa illa fajiran kafara sai fajiri kuma kafiri alhali ko lokacin da an ka haifi yaro bai balaga ba ba a sifanta shi da fajiri ko kafiri a ce kafiri ne sai bayan ya balaga kenan bi itibari ma sai yakunu can gaba in sun girma kafirai za su zama ina fata an fahimce ni wani zai iya cewa to annabi nuhu ai bai san gaibi ba ya an kai wannan magana a'a Allah ba shi labari wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun saboda akwai masu neman dole sai sun gano kuskure a cikin alqur'ani Allah shi muna tsari masu kakale kakale aya ta gaba aya ce wato a cikin suratu wato al-baqara abin nan aya ta 178 dukkan littattafan guda biyu sun kawo ta ina fatan an fahimci to sai dai za mu gani yadda kowane daga cikinsu ya taɓo mas'ala ɗin a mas'ala ta 27 a cikin littafin daf'u'i hamil ittirabi an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah kutiba alaikumul qisasu an wajabta muku alqisasu yin qisasi fil qatla game da sha'anin alqatla wato kisa هذه الآية كوك القتلى متتو أما أنا نفين كسا كينان هذه الآية وأن آية تدل بظاهرها تنانونا وأظاهر انت على أن القصاص أمر حتم لا بد منه شوى شي كساسي أبني, أبني وانديك واجبي بامكوا بدليل قوله تعالى كتب عليكم أن وجبتامكو أنغانيكو لأن معناه فرض ومما أنسى أن فرلنتا وحتم عليكم أن تيلستا أكنكو مع أنه تعالى tare da cewa Allah ya faɗa zakar aidan annal qisas laysa bi muta'ayyin shi yin qisasi ba wajibi bane li anna waliyad dam bil khiyar domin shi ma abucin jini wanda yake makusanci ga mamacin wanda anka kashe an gane ko yana da zabi wanda kenan zai karba diya fi qaulihi ta'ala da inda Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda anka yafe mishi to an ce an yafe mishi kenan akwai masu yafiya su ne yan uwa an gane ko Allah ya kawo wannan wal jawabu mallan yace wannan zahirun ai bayyane yake wa huwa anna fardal qisasi cewa an farlanta qisasi wa ilzamahu da lazimtar da shi fi ma idza lam ya'fu awliya'u dami aw ba'dhum idan busu yafe bane ko ko aw ba'dhum ko sashen su an gane ko idan busu yafe ba kenan wannan sai zaman to dole sai an bada abin nan sai an yi kisa ko kuma a bada diyya ina fata an fahimci ni tunda in waɗansu sun yafe malamai suna ganin babu zancen kisa kama yushiru ilaihi qawluhu ta'ala kamar yadda fadar Allah take ishara zuwa gare shi wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe mazluman akan zalunci faqad ja'alna li walihi faqad ja'alna li walihi sultanan mun sanya ma waliyin shi hujja shine ma'ana kina yana da dama ya karbi haƙƙin wato wanda aka kashe mishi ko kuma ya sa a yi sakekeniya in ji malaman zauri a kashe shi wannan ita ce sultanin kenan hujjar da Allah ya bashi da ƙarfi fala yusrif fil qatl kada ya wato banna wajen kisa a kashe mutum guda aje a kashe mutum biyu ko goma ko ɗari kamar yadda ake aikatawa ina fata an fahimci ni wannan kuma aya tana cikin suratul isra a aya ta 33 to kaga mallan yace abinda ake nufi da an wajabta shine cewa mi shine idan ba a yafe ba kuma ya kamata mu fahimci wani abu duk abin da shari'a ta wajabta idan baka samu ikon yi ba to shikenan wannan kuma an ɗauke maka shi saboda kada ka je ka ɗora maka kanka abin da ya fi ƙarfinka da yawan mutane yanzu abin da shari'a bata wajabta a kansu ba ko ko ta wajabta amma ba su da iko amma sai su ce sai sun yi wannan shine kai mu cikin halin da muke ciki a yanzu musulmi muke afkawa cikin ababen da sun fi ƙarfin mu da dama ina fata an fahimce ni dan haka yan an ce an wajabta dole sai an kalli shin zaka iya sannan kuma abin da ba a wajabta ma ba aka wajabta ma wani kada ka je ka wajabta ma kanka yanzu misali zaka ga waɗansu sun wajabta ma kansu cewa dole dole yanzu misali ana zancen ganin wata an wajabta hukuma ita kamata ta faɗa in gaskiya ne in ƙarya ne tunda su ne aka ba jagoranci amma sai ga wani a'a shi ya wajabta maka ni shi ne zai tafiya sai ya faɗa to kaga wannan sai ka kallafa maka kanka abinda ba a kallafa maka ba yana da kyau mutane al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar abinda baka da iko misali kaga ana shan giya baka da izinin da zaka sa a liƙe gidajen giya kuma ka ce a kai zaka je ka hana shan giya kaga zaka yi zaka je kai abin da ba a dora maka ba gwamnatin in tana da karfi ita ce kamata ta yi wannan to da mun fahimci wannan da cikin ababe da dama dai insha Allah ta'ala za mu samu sauki Allah ya gane da mu to sai cikin littafin as'ilatul qur'anil karimi wa ajwibatuha a mas'ala ta 42 wannan aya tana cikin suratul baqara mun faɗa aya ta 178 malam yace Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu an wajabta kisasi gare ku fil qatla a cikin sha'anin kisa ai furida an wajabta wal qisasu laysa bi fardin shi kuma kisasi ba wajibi bane bal al wali mukhayyarun fihi shi wali yin al'amari yana da zabi game da al'amarin sa ina fata an fahimta bal mandubun ila tarkihi bal ma an so ya bar kisan ya amshi diya ko ya yafi qulna malan yace al muradu bihi abinda ake nufi da shi furida ala al qatil tamkinu an wajabta ga wanda ya kashe ya ba da kansa an gane ko la annahu furida alal wali istifa ba a wajabta ma wali ba sai ya karbi haƙƙinsa shine abin da malai tafi akan shi to kaga wannan fassara malam ya kawo ta amma ta yi nisa shi wanda ya kisa ba farlanta mai an kai ba da kansa ba don ba mutum ya san za a kashe shi da waya ba karamin imani na ga sa mutum ya zo ya kawo kanshi ba ina fata an fahimce ni eh don haka dai malam ya yi ijtihadi kuma ba za mu rena ijtihadin shi ba illa mas'ala guda da ya kamata mu kawo shine cewa sha'anin nan wannan aya kutiba alaikum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal abdu bil abdi wal untha bil untha to al-hurr bil hurr da in ya kashe wato da a kashe shi wal abdu bil abdi bawa da bawa wal untha bil untha ya in ta kashe ya mace a kashe ta to sai malamai suka ce to wannan ba shi ke nuna cewa ba shi wajen bawa da ɗa abin da yasa aka bambanta saboda shi bawa matsayin dukiya yake ana iya a saye shi to amma ɗa da ɗa da kuma mace bawa da bawa kuma babu matsala matsayin kima suke to amma namiji da mace ba a cewa in namiji ya kashe mace ba za a kashe ta ba ko mace in ta kashe namiji ba za a kashe ta ba wannan ba gaskiya bane ba a cewa kuma namiji in ya wato sai ya kashe mace biyu sannan a kashe shi wannan duk kuskure ne yana daga cikin abin da wadansu ba sa da ilimi akan wannan sai su je su bada fatawa sai ka iske turawa sun zaburu sun ce to ka ji abin da musulunci ya ce sai namiji ya kashe mace biyu kina ba shi dama ya kashe mace biyu sannan a zo a kashe shi wannan duk abubuwa ne waɗanda waɗansu lokacin wani bai yi karatu ba amma yana son dole sai ya yi bayanin mas'ala ta ilimi sai ya cutar da addini ko kuma ya cutar da kansa tunda addini ba za ka iya mayar da addinin Allah baya ba sai ya cutar da kansa fiye da yadda yake tunanin zai kawo wani amfani a cikin addinin musulunci Allah ya muna mai kyau amma musulmi da kafiri inda akwai daula ta musulmi tana da karfi duk yadda musulmi ya kashe kafiri zance mafi inganci wala yuqtalu muslimun bi kafir sai dai su karbi diya idan kuma lokacin da musulmi ba su da karfi ne magana ta kare babu dama baka da kariya in ka je ka kashe kafiri dole su kashe ka wallahu ta'ala a'lam to malam ya ci gaba da cewa a cikin dafu ihamul ittirab a mas'ala ta 28 an gane ko a aya ta 180 duka malaman sun kawo ta waɗannan ayoyin duk jere malaman sun kawo su malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut an wajabta muku idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku in taraka khaira in ya bar khaira khaira na ana nufin wato dukiya to in taraka kutiba alwasiyatu kina asalin magana kutiba عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أما سأنك التقديم والتأخير كنا أن وجبت وصية يتي هذه الآية وأن آية تعارض آيات المواريث ذاك كما تاتكرو أظاهر أنت آية ينقادو تند أنت أي وصية للوالدين والأقربين إيا إيدا مكوسنتا أنغاني كو أه هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم تارد بيان منذ صلى الله عليه وسلم لأن المقصود منها دومي أبن دا أكي نفي إبطال الوصية للوارثين منهم kenan za a ɓata wasiya ne ga waɗanda su da ja an faɗi wato gadon da za su yi ina fata an fahimce ni ko mu ce already ga mai jin ingilishi shine deja da faransanci wa zalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam faɗar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqa Allah ya ba kowane haƙƙi haƙƙinsa fala wasiyyata liwarith babu wasiya ga mai gado duk mutumin da yake yana gado babu wasiya gare shi sai dai a bar shi ciye amfani da dukiya yadda kowa ke amfanuwa da ita idan kana raye idan kuma wani aiki ne yake yi ana biyan sa yadda yake yin aikin kamfani ake biyan kowa to wannan ba laifi ka biya ɗanka ko kuma shekarun da yayi a kimanta wahalar da yayi a biya shi idan bai yi aiki na tatawu'i ba domin da wani wuri zai je aikin da zai samu wannan malamai sun ce wannan ana iya a bashi haƙƙinsa ina fata an fahimce ni amma dai haka a cewa ne an bashi kaza shi ba tare da wani dalili ba a shar'ance malamai ba su yarda da wannan ba wallahu ta'ala alam kuma ce shari'a wal jawab malam yace amma amsa zahirun abu ne wanda yake bayyane wa huwa shine anna ayatal wasiyya aya ta wasiyya hadhihi wannan كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وأن آية هذه الآية منسوخة بآيات المواريث an shafe ta ta daina aiki da aya ta mirasi ta gado ayoyin da sun ka zo sun kai bayanin kinan cewa kowa an bashi haƙƙinsa da wannan hadisi wal hadith al mazkur an gane ko da wannan hadisi bayanul linnasikh yana bayani ne game da abin da an ka shafe ina fata an fahimci ni kenan wannan shine abin da malamai suka tafi akan shi wannan aya an shafe hukuncinta dan haka banza wani zai zo ba cikin magada yazo ya ce a bashi tunda Allah ya riga ya baka haƙƙinka malam yace wa zahaba ba'dul ulama sashen malamai ya tafi cewa ila annaha muhkama an gane ko wato aya tana nan ga aiki ba a shafe ta ba la mansuha وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار ابن حزم الظاهري ya wato dauki wannan zance ko ya goyi bayan wannan zance iya matukar yadda ake bada goyon baya wa alal qawli bi annaha muhkama amma malam yace in muka tafi cewa wato muhkama ma'ana aya ce wadda har yanzu tana ci gaba da aiki fahiyar min al'amil makhsus sai shi zaman to hukuncin ta'am ne hukuncin wasiya yana nan amma makhsusun sai ayoyin mirasi suka zo suka kebance su falwalidani an gane ko falwalidani wal aqrabuna da iyaye da kuma makusanta alladhina yarithuna waɗanda suke gado to la wasiyata lahum su basu da wasiya bi dalili ayatil mawarisi saboda ayoyin mirasi wal hadisi da kuma hadisi wanda an ka karanta na inna Allah ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith hadisi ne na abi na abi umama al-bahili wanda wato imamu abu dawud ya fitar da shi da imamu tirmidhi da imam ibnu maja wallahu ta'ala a'lam wa amma al-walidani alladhani la mirasa lahum amma iyayen da waɗanda suke su ba su gado an gane ko wa ammal walidani alladhani la mirasa lahuma karraqiqaini kamar iyaye suna karkashin bauta wal aqaribu alladhina la yarithuna da ƴan uwan da su ba sa gado fatajibu lahumul wasiyya ala hadha alqawl su za a musu wasiyya akan wannan an gane ko sai zaman to wajibi walakin na madhhabal jamhur khilafuhu sai dai jamhuri sun tafi cewa wato an saba mishi kenan cewa a wajibta yin wasiyya gare su ba abu ne wanda yake wajibi balle a ce makhsusi ne tunda an ce kutiba alaikum وحكى العبادي إمام العبادي في الآيات البينات أتكلم للتافي عند أكيكرا آية البينات ببا للتافي من أصول الفقه يا حكيت الإجماع على أنها منسوخة وأن شافتا مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ تاركوا da an cewa samu wasu malamai sun tafi cewa wato abin nan ba ba ba, ba shahi shi ba kiran kaga kiran magana tashi sai zaman to ya faɗi ijma'i tana yiwa shi a iya binciken da yayi sai a neman masa wato gafara domin kowa yana iya yin kuskure an gane ko ibn al-qasim al-abbadi wato littafi ne na abin nan amma kuma wannan shi yasa zaka ga malamai suna yin littattafai na ijma'i idan aka bincike sai a gano tana yiwa an yi ijma'in ko ba a yi ijma'i ba ka duba cikin littattafai da ake rubuta na al-ijma da maratibul ijma da sauransu da kuma binciken da aka yi akan su wallahu ta'ala a'lam qala muqayyiduhu afa Allahu anhu malam yace mai taqyidin wannan mai dabaibace wannan magana ko wannan littafin ko waɗannan takardun yake cewa cewa shi da kansa التحقيق زنتي mafi inganci أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض tabbas dole an shafe wani hukunci daga cikin wannan aya tabbas wannan shine hakikani domin sashenta an riga an hana shi aiki kina an shahe shi malam yace dalili kuma li annal wasiyata lil walidain al warithain domin wasiya ga iyaye al warithain masu gado wal aqarib al warithina da ƴan uwa makusanta rufi'a hukmuha an doke hukuncinta ba'da taqarrurihi bayan ya tabbata ijma'an hukuncin sai dai tabbata aka yi aiki da shi to inda ba a yi aiki da shi ba da sai a ce taksisi aka yi amma tun da an yi aiki da shi malam ya ce to tabbas ya zaka ya tabbata nasku an shafi kenan wa zalika naskhun fil ba'd la takhsisun wannan shafi sashen hukunci ne ba taksisin shi bane li anna taksisa domin shi taksisi kebancewa qasrul ami ala ba'd afradihi bi dalilin a takaita aikin abu wanda ya zo gaba dai amma tare da wani dalili amma raf'u hukmin muayyanin a ɗauke wani hukunci ba da taƙarrurihi bayan ya tabbata fa huwa naskhun wannan shafe hukunci ne la takhsisum ba shafewa ba kama huwa zahirun kamar da yake zahiri in ji malam kaga malam ya kawo yace wa qad taqarrara ya tabbata fi ilmi al-usuli cewa ya tabbata a cikin ilmin usulul fiqh anna at-takhsis ba'da al-amal idan aka keɓance nassi kafin wato bayan an yi aiki da shi bil'ami wato shi nassi wanda yake am an ka keɓance shi da nassi khas bayan an yi aiki da shi naskhun to malamai sun tafi cewa lalle tabbas wannan abin shafewa ne yace wa ilaihi al-isharatu bi qawli sahibi maraqi saud nan na ma mai littafin maraqi saud yayi ishara wato ɗaya daga cikin manyan manyan malaman usulul fiqh maraqi saud alfiya ce cikin ilmi na usulul fiqh an gane ko na mutanen Murtaniya an gane ko wannan littafi ne wanda yake na da fadi duk da yake akwai wuraren da wajen aqida yake da wato abin nan na aqida ta asha'ira wanda malamai sun saba mata domin ta saba ma aqida ta ahli sunna sannan kuma al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti yana da sharhi wanda yayi imla'in shi ga dalibin sa Nasrul Warud ala Maraqi Saud wanda littafi ne mai kyau dalibin ilimi wanda littafin daga cikin littafan da suke da muhimmanci a usulul fiqh ina fata an fahimce ni da kuma jam'ul jawami' na Imam Suyuti wallahu ta'ala alam yace wa in ata a cikin littafin yace wa in ata ma khassa ba'da al-amal nasakh wal ghairu mukhassisan jali wallahu ta'ala alam kenan idan yazo a cikin nassi wanda anka kebance ba'dal amal bayan an yi aiki da shi nasakh to wannan hukuncin shi shafewa ne wal ghairu mukhassisan jali wanda kuma ba shi ba inda kafin ayi aiki ne to sai zaman to takhsisi ne jaliyun ya bayyana wallahu ta'ala alam to mallan dai kaji abin da ya faɗa ya kawo ra'ayuka na malamai kuma ya rinjaye da daga cikin su kenan sai zaman to aya ta wasiya wasu sun ce wato an yi naskhudinta wasu sun ce a an yi taksisinta malam ya tafi cewa zance mafi inganci shine an yi naskhudinta ne domin an fa an yi aiki da sashen ta sannan ne daga baya hukunci ya zo ya dauke to wannan cikin abin nan kenan zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha shi kuma malam ya kawo ta ne a karkashin mas'ala ta 43 fa in qila idan aka ce kaifa qala يا أكي التي الوصية للوالدين والأقربين كنن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية للوالدين والأقربين أطف الأقربين على الوالدين أنغاني كوتو شمالا نن وجم مسألة اللغة ما يتفي نن مسألة فقه تي أكي إذا أصول الفقه شيكو مالا يتفي أكن وجه اللغة يا أكي أنك تي الوالدين إياي sannan an ka ce wal aqrabina atafal aqrabina ala alwalidaini an dauki aqrabina an yi atafin su akan iyaye wahuma aqrabul aqrabina alhali iyaye su ne mafi kusanci an gane ko domin babu wanda kai iyaye kusanci gare ka wal atfu yaqtadi al mughayara sannan kuma idan an kai atfi galibi abubuwan sun bambanta in nace jaa muhammad wa ahmad to muhammad kin nan ba shine ahmad ba shine asalin al atfu amma in sifofi ne ko ayyuka ta wannan an kai atafi wani lokaci tana yiwa ana nufin mutum guda yake tarayya akan su ina fata an fahimta to sai ya kasance kenan sai ya kasance na an ce alwalidaini iyaye makusanta an ka ce iyaye kuma an ka ce wal aqrabi ne da makusanta alhali kuma iyaye su ne mafi kusanci to ya za mu yi da wannan mas'ala kaga akwai matsala a fagen lugani malam malam yake bayani to sai malam ya ce ƙulna za mu ci alwalidani iyaye guda biyu laisa min al'akrabi na ba suna daga cikin mafi makusanta ba li'annal qariba domin ana nufin wanda an makusanci man yudili ila ghairihi bi wasita wanda yake samun alaka da kai yake samun kusanci da kai bi wasita ta hanyar akwai wasita sanadi ko wasila ko sababi an gane ko kal akhi kamar dan uwa wal am da baffa wan mahaifi ko kanin mahaifi wa nahwihi ma da abin da ya kama da su wal walidani su ko iyaye ne sa kazalik ba haka suke ba walau kana minhum an gane ko ko da ma mallai yace mu taimu kaddara tunda su iyaye ba a ce musu al aqrabina makusanta a su iyaye kawai iyaye ake kiran su ina fata an fahimci ni domin babu wani abu wanda ya shiga tsakankaninka da su su direct su ne suka haife ka balle a ce suna da kusanci gare ka wannan akan ra'ayin da malam ya kawo kinan ce sa an kace iyaye da makusanta malam ya ce kai walau kana minhum mutai dai ana cewa iyaye mafi kusanci gare ka an gane ko su ma a ɗauke suna daga cikin waɗanda adda karaba domin akwai zumunci za a iya cewa zumunci ko alaka ta haihuwa tsakaninka da su la kana takhsisuhuma bizikri li sharafihima malam ya ce to an yi wannan ne saboda a nuna kima su da darajar su dan a nuna suna da kima suna da daraja ta daban an gane ko inji malam ya ce shi yasa aka kawo su yace ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala, Qul man kana aduwan li jirbili la fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin kaga da an kace man kana aduwan lillahi wanda ya kasance makiyi ne ga Allah wa malaikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi da manzanninsa sai aka ce wa jibril wa mikala da jibril da mika'il to alhali ko an ce wa mala'ikatihi mala'ikun Allah to ai shi jibrilu da mika'il ai duk suna daga cikin mi suna daga cikin mala'iku ina fata an fahimce ni to me yasa aka keɓance su to nan dan a nuna maka suna da wani matsayi to shi yasa zaka iska cikin alqur'ani ba akwai irin wannan da dama ana iya kawo am ba'd al khas ay atfu al am ala al khas ko ay atfu al khas ala al am duka don nuna muhimmancin wannan misali kaga cikin suratul abinna alqadr an kace tanazzalul malaikatu war ruhu fiha mala'iku suna sabka war ruhu da mala'ika jibrilu ai shi mala'ika jibrilu yana daga cikin mala'iku amma shine shugaban su shi yasa akai wannan takhsisi wani lokacin kuma sai ayi atfu a kawo khas sannan a kawo am ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku da kun kai imani ku yi ruku'i ku yi sujada ku bauta ma ubangijinku alhali ku da ruku'i da sujada duk suna cikin ibada amma saboda muhimmancin su sai aka keɓance su sannan an ka kawo am to yana da kyau kuma mai neman sanin balaga ta alkur'ani ya rinka fahimta irin waɗannan abubuwa domin kowace kalima ta alkur'ani tana ɗauke da balaga kowane harafi na alkur'ani yana ɗauke da balaga wallahu ta'ala a'lam to sai mu je abin nan aya ta ɗari da wato tamanin da uku a cikin suratul baqara a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha domin shine ya kawo ta a mas'ala ta 44 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah yace kutiba alaikumus siyam ya ku dan da kuka imani kenan ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku dan da kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan mutanen da suka gabace ku an gane ko aya ta 183 a cikin suratul baqara yace wa sawmu hadhihi al-umma azumin al-umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa ka sawmi ummati Musa ba ɗaya ne da azumin al-umma annabi Musa ba wa Isa da ta Isa alaihi assalam aminci Allah ya tabbata a gare su qulna malam yace abinda zamu ce at-tashbihu fi asli as-sawmi abinda ake nufi shi azumin shine an ka kamanta da azumi da azumi an kamanta su asalin yin azumin la fi kaifiyatihi ba kamar yadda za a yi shi ba kinan dan an ce an kamanta abu da abu ba shike nuna duka iri ɗaya bane ta kowace fuska shi yasa yana da kyau mu fahimci wannan aw fi kaifiyatil iftari koko tana yiwa ta huskar bude baki suka yi kamanceceniya fa innahu kana fi awwalil amri al iftaru mubahan domin an halatta a bude baki mubahan an gane ko min ghurubi shamsi ila waqtin naumi daga lokacin da rana ta fadi har zuwa lokacin mi lokacin cin abinci faqat a wannan lokaci ne an ka halatta kama kana fi saumi man qablana kamar yadda ya kasance ga azumin mutane suka gabace mu da mutum yayi bacci ba zai ci abinci ba kenan kana da damar da zaka yi budin baki ka ci abincinka kafin kai bacci amma da ka kwanta shi kenan thumma nusikha bi qawlihi sannan aka shafe shi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kenan ku ci ku sha har sai lokacin da al-fajr ya bayyana shi ne abinda ake nufi min al-fajr to kenan wannan sai nuna cewa kenan an shafe wancan hukunci nasu irin wanda idan mutum yayi bacci ba zai ci abinci ba an gane ko al'aya kenan sai zamanto abinda an ka fahimta cikin ayan na cewa an yi kutiba alaikum siyam an wajabta muku yin azumi kama kutiba kamar yadda an ka wajabta wannan kamancece ne ita ce aka shafe ba azumin ba kada wani ya saurari wannan bayani ya ce a an ce an shafe yin azumi aw fil adadi malam yace a koko ana nufin yayi kamancece ne yani cikin adadi kenan in 30 30 ti aidan على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ابن أنكر ويتوق ابن عباس أنه قال فرض أن النصارى صوم رمضان بعينه كنا سو أن فرلن تامس أضم وتر رمضان أن قال كوتن تتنشنسا فقدموا عشرة سوكا قارا كوانا قوما أو أخروا عشرة ko suka rage kwana goma kenan wani lokaci sai su su ƙara sai ramadan ya kama su yi kwana goma ba su fara ba sai bayan sallah sai su ƙara da kwana goma kaga kenan sun sun sun akhara goma an gane ko ko kuma su ƙara goma ko su rage goma almuhimmu da ya zamanto ko su yi goma kafin watan ramadan sai ya zamanto sun sun yi ba cikin watan ramadan ba ina fata an fahimci ni li Allah ya qa'a fi sayf dan kar su yi a cikin zafi in sun ga zafi zai zo sai su yi dan kokari wa jabaru taqdima wa ta'khir sai suka gyara shi da at-taqdim shine jabaru asalin shi kullawa ne inji malaman zaure sai suka gyara at-taqdim wa ta'khir bi ziyadati 20 suka kwara kwana 20 fa samu sawmuhum 50 yawman sai zamanto wato kwana 50 an gane ko bayyana saifi wa shita tsakanin sanyi da lokacin sanyi da lokacin zafi ma'ana dai sun kai dubarce dubarce to wannan magana malam dai ya kawo ta almuhimmu dai kamance ce ne ba tana nufin ta ko ina ba wanda ya tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi na kasan Misra yace Athar ibn Abbas Athar na dan Abbas alladhi dhakarahu al-musannif wanda wannan mai littafi ya faɗa lam aqif alaihi musnadan ban ganshi ba inda yake na da wani isnadi an gane ko musnadan wa warada ma'anahu an dighfal bin hanzala amma an samu ma'ana irin wannan nassi ta zo daga dighfal an hanzala kana ala nasara sawmu shahri ramadan kinan nasara ko mu ce kristoci an wajabta musu azumin watan ramadan famari yadda malikun minhum sai san kinsu yayi rashin lafiya fa qala inna in inna allah in wato fa qala inna allah shafahu la azidanna ashran kinan in shafahu allah ne kinan in allah ya bashi lafiya zai ƙara kwana goma sun makana ba da zalika malikun akalan laham sannan aka samu wani sarki ya ci nama fa waja afahu sai bakin shi yayi ciwo fa qala an gane ko sai ya ce kenan in shafahu Allahu la azidanna sab'an in Allah ya bashi lafiya wato zai ƙara abin nan guda bakwai sun makana ba'dahu malikun aka samu wani sarki fa qala ma nada'u hadhihi thalathata ayyam ba za mu bar waɗannan kwana uku ba an gane ko an yutimmaha kenan ko na an nutin ma ya kamata a rubuta mu cika ta wa yaj'alu sawmina fi rabi' wa naj'alu sawmina fi rabi' mu maida azumi mai koma cikin watan rabi' lokacin bazara fa fa'ala dhalika sai suka aikata wannan fa kana 50 sai kasance 50 wato kiran kwana 50 malam yace rawahu at-tabrani imam at-tabrani ya kawo shi a cikin al-kabir an gane ko sannan kuma ibn al-arabi a cikin mu'jamihi ya kawo shi amma mawqufi ne akan dighfal bai kai ga ibnu abbasin ba an gane ko imamu tabrani ya kawo cikin al-awsat sannan abu nu'aym ya kawo shi fi ma'rifati sahaba an gane ko sannan imamu nahas ya kawo shi a cikin an-nasikhu wal mansukh ina fata an fahimci ni akwai dai maganganu na malamai da dama akan wannan na ƙarin kwanaki amma dai duk inda ta kai ta kawo shi dai kamanceceniya ba tana nufin ɗari bisa ɗari ba kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rigai ya nuna muna yadda ake yin azumi kidan ba ma buƙatar cewa sai mun yi shakka akan namu namu din tabbatacce na da hukumce hukumcensa kamancece ne ya kuma ko mu ce ta fuskar wajibci ko mu ce ta fuskar kwanaki ko mu ce dai ta wata fuska almuhimmu dai an wajabta azumi akan su mu ma an wajabta muna azumi wannan shine abin da aya take son ta ce wallahu ta'ala a'lam sai mu kuma cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab kilan wannan za ta zamanto ita ce aya ta karshe a cikin wannan darasi namu malam yace a karkashin mas'ala ta 29 qauluhu ta'ala fatar Allah wa 'alal ladhina yutiqunahu waɗanda suke iya yin azumi fidyatun ta'amu miskin a wata kira'a fidyatun ta'amu masakin za su yi fidya ta azumi wato za su bada mudu fidiya ta azumin da busi ba hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai girma mai daraja ta dullu bi zahiriha a zahirinta tana nura ala anna al-qadira ala sawmi ramadan duk wanda yake da iko akan azumin watan ramadan mukhayyarun bayna as-sawmi wal it'am yana da zabi akan yayi azumi ko ko ya ciyar wa qad jaa fi ayatin ukhra ya zo a cikin waɗansu ayoyi ma ya dullu ala ta'yin wujubi sawm abin da yake nuna cewa azumi wajibi ne wa hiya qawluhu ta'ala fadar Allah faman shahida minkum ash-shahra duk wanda ya kasance wata ya same shi yana raye fal yasum to ya azumce shi matukar bayani akan balaguro ba ko yana da wani uzuri wanda shari'a ta da shi malam yace wal jawabu an hadha bi amrayni idan kana son in baka amsa to da abubuwa guda biyu zan baka amsa ahaduha magana ta farko wa huwa al shine kuma gaskiya an gane ko anna qawluhu wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda suke da ikon yin azumi za su ciyar mansukun an shafe shi bi qaulihi faman shahida minkum ash-shahra falyasum kinan can an baka zabi an ce in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ciyar to kuma daga baya kawai sai aka ce duk wanda yake azumi ya same shi yana da rai baligi wato bai da wani uziyun da shari'a ta hana ya azumi jinin biki ko jinin haila ko kuma yana akan balaguro ko bai yana da wani rashin lafiya in dai ba waɗannan uzurra ba to fal ya sumhu ya azumce shi al'amru fi dul wujub in ba an samu wata karina ba da za ta juyar da shi asani malin yace kuma waɗansu malamai sun ba da amsa ta biyu anna ma'ana yutiqunahu waɗanda suke iya shi la yutiqunahu ba za su iya yin shi ba bi taqdiri la annafiya kenan su waɗannan malamai sun tafi cewa akwai la wadda aka shafi domin a cikin larabci wani lokaci ana ƙara la don ƙarfafa ma'ana wani lokaci kuma za a shafe ta don a tabbatar da ma'ana kenan ana nufin waɗanda ba sa iyawa an gane ko to wani musamman dan qur'ani yun zai zo ya ce to kai kajiya wai cikin qur'ani an ce wai akwai wani abu wanda an ka shafi tunda nan muna bayani ne mallam bai ko mallam bai kawo ba tunda mun kawo kan masala dole mu dan ƙara wani abu don yadda za a gane bayanin sai ka ce dan Qur'ani ya ce ah cikin Qur'ani ya ce wai an shahi wai wai yutiquna hu wai la yutiquna hu ake nufi kinan waɗanda ba za su iya yin shi ba bi taqdiri la an nafiya an gane ko to wannan mas'ala kin zan yin bayanin ta idan na kai karshen wannan aya domin lokacin mu ya tafi wa alaihi malin yace fatakunu al-ayatu muhkama aya sai ta zamanto muhkama kinan tana aiki ma'ana ba shafi hukuncin ta ba wa yaju wa yakunu wujub al-it'ami ala al-ajiz an as-sawmi kinan dama sai ya zamanto abinda ake nufi wanda baya iya yin azumi an gane ko shine kalharimi tsoho da hababba kalharimi tsoho wanda ya tsufa wazzamini azzamini ba zamani ake nufi ba azzamin shine mutumin da bai da lafiya rashin lafiyarsa ya tsananta jam'in shi zamna واستدل لهذه واستدل لهذا القول an kafa hujja ga wannan magana bi qira'ati ba'd as-sahaba da qira'a ta wasu sahaba wanda take qira'a ce wato sai ta zamanto shadha ba qira'a ce mutawatira ba amma ana amfanuwa da ita wajen wato abin nan wajen tafsiri domin tana taimakawa an gane ko yatawwaqunahu akwai qira'a wa alal ladhina yatawwaqunahu bi fathi al-ya'i wa tashdid at-ta'i kenan wannan an yi ma abin nan bi fathil ya'i za a yi ma ya'un fatha wa tashdid ta za a yi mata un shadda yatta wal wawi shi ma ita ma ya wawun za a yi mata yattawaqunahu an gane ko wal wawi al maftuhatayn kenan dukkan suna da fatha bi ma'ana malin yace abinda ake nufi ya takallafunahu suna kokarin su yi su kallafa makan su ma'a ajzihim anhu tare da sun kasa wa ala hadha al qawl akan wannan magana fa yajibu ya zan wajibi alal harimi akan tsoho wa nahwihi alfidyatu su bayar wa huwa ikhtiyarul bukhari shine zabin imam al-bukhari mustadillan bi fi'li anas bin malik radiyallahu an ya kafa hujja wato da aiki na anas dan abin nan sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shi na daga cikin sahabbai ana ganin mafi tsawon rayuwa da kuma wato waɗanda an kai musu manzo ya musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu roƙo da su sami albarka kenan sai zaman tunan tsoho wanda ya kai inda baya iya yin azumi za su fitar da kono da kuma abin nan sai zaman to ya tsawwaqunahu suna sun yi shi amma za su sha wahala ba za su iya ba an gane ko wannan shine to eh, a nan wannan kira'a da aka kawo ta ya tsawwaqunahu an yi riwaya ta ne daga Ibn Abbas da Imam Mujahid da Sa'id ibn Jubair da waɗansu daga cikin magabata mas'ala ta ƙarshe kafin mu liƙe karatu mutum da lokaci ya fara matsuwa ƴan uwa da an ka ce an shafe lamun wanda yake dan qur'aniyun ko kuma waɗanda suke ɗalibai waɗanda suke wani lokaci kullum za su iske mas'ala busan tana da bayani mai yawa ba wani malami ya dan yi ishara akan ta kaɗan amma sai su zabar su ce babu wannan abin ko da aka zuwa cikin littattafai sai a iske bincike mai yawa akan wannan shi yasa muke kira ga ɗalibai a bar zafin cewa abu kaza babu shi baka yi dogon bincike ba ka bar jin malami ya faɗi magana ba ta da tsawo kai tsaye baka san ƙarshinta nassi nawa akwai ba mas'ala nawa akwai ka zabur ka ce abin nan babu shi shi wannan shafe labin ko cikin alkur'ani akwai shi a cikin ƙarshen suratul nisa'i zan bada misali Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah yana muku bayani an tadhillu to kaga idan zamu fassara shi gundarin sa zamu ce an tadhillu ku bata don ku bata Allah yana muku bayani don ku bata idan ka fassara da Hausa ka ce yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah yana muku bayani dan kar wata sai mu ce kai ka ƙara wannan kardin babu ta dole sai ka kaddara lamun ina fata an fahimci ni shi ko Allah yana bayani ne don a gane kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna dan ku gane dan ku shirya Allah yake muku bayani kenan da waɗannan ayoyin waɗanda ga nuna Allah yana bayani don a shirya da siyaƙin da wato ita wannan aya ta zo yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani dan kar ku bata to ta wannan zamu gane cewa akwai la wadda an ka shafi kinan ko cikin alkur'ani akwai wannan idan kuma baka yarda da wannan ba to ita lamun kinan sai ka fassara mana an tadillu gundarin sa Allah yana bayani ne don a bata kuma wannan kafirci ne karara wanda yace Allah zai yi bayani don a bata Allah ya saukar da alkur'ani la'allakum tahtadun hudan lil muttaqin hudan lin nas wa bayyinatin min al huda wal furqan kinan wannan ko a cikin alkur'ani akwai shi a tabbace to anan ya kamata yan uwa saboda lokaci yayi muna halin sa mu tsaya akan waɗannan mas'alolin insha Allah ta'ala sai wani lokaci in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh